نعم.
babu man maka maka wasu to bismillah bismillahir rahmanir rahim sahihul bukhari kenan yau muzakkira ba ta samun shiga saboda tsawon babin da ko fasalin da an ka shiga cikin kenan sai mu abin da tun da yau ranar karshe ci insha Allah ranar karshe game da kuka shekara to babi na 41 ko hadisi na 191 ko ba haka ba to kafin mu shiga cikin wannan hadisi a cikin hadisi na eh, 189 a wajena wanda ya ce wa ƙala urwatu an- anil miswar wa ghairihi an gane ko to da ya ce ghairihin nan shine ibnu hajar al-asqalani ya ce marwan bin al-hakam ake nufi imamul karmani da ya zo sai ya ce majhulun an gane ko shi wanda an ka ce ghairihin nan imamul bukhari ya kashi majhul me yasa kawo shi da annaha mutaba'a domin mutaba'a ne ibnu hajar al-asqalani ya ce a'a ba ba ba dan yana mutaba'a bane an yi tasrihin sa a wani wuri shi yasa duk abin da yake yana da alaka da naqal to a koma wajen naqalu aula abin da ke da alaka da hankali kuma sai a koma wajen hankali kaga kawai da hankali shi ɗaya aiki yace kawai eh, abin nan li annaha fil mutaba'a alhali ko can a wani wuri an yi zikirkin shi gairihi din wani ake nufi shi yasa ilmin naqal ka koma wajen ulumul naqal ilmul ulumul aql ka koma wajen ulumul aql nan inda kuma yace ila khatamin nubuwa eh, hadisi na 190 kin nan baina kaffaihi mithlu eh, zirril hajala mun ka ce al hajala wadun sun ce kamar wato kamar irin hema ce da ake bugawa ko ba haka ba wadda ake yi to irin kusoshinta ko wani abu wanda ake daure ta da su wadanda ake waye su ne ake nufi wadansu sun ka ce a abinda ake nufi tsuntsu ne ana kiransa al yaqub al yaqub ba yaqub ba tunda shi yaqub ma'arifa ne suna ne wanda baya bukata alifu wallam ko ba ka nan bane amma ibnu malik ya ce ko an sa a cikin lugade babu babu babu wani laifi in ka sa alifu wallam to amma wani tsuntsu da ake ce ma al yaqub to wannan tsuntsu yana da mata ita ake kira hajala to sai ana nufin kamar dan kwanta shi yasa ibnu hajar al-asqalani ya ce wannan fassarar ma akwai wani hadisi da ya zo da cewa mithlu baydil hamama kamar kwan alhamama in an ce alhamama ita ce mi tantabara to kenan kamar nata al-yamama kuma ha kurciya Ha- kurciya ko mi hasbiya ne eh suna da abubuwa ne babu ne komi dai mun dai gane da sun sune kan mun fahimci wannan ko to wannan na kawo su ne saboda mu fahimci abin nan ah yamama yamama an kace babi na 41 babu man madmada wastanshaqa min ghu- min gharfatin wahida babi mai bayanin wanda madmada ya kurkura baki wastanshaqa ya shaka amma min gharfatin wahida daga kamfata guda ya ɗibi ruwa ya sa cikin baki ya ɗibi ruwa ya sa ga hanci da ɗiba guda kun sa akwai wanda za su ɗiba su ɗiba su ɗiba in sun ƙare sannan su shaƙa su shaƙa su shaƙa to nan babin da yake magana wanda ana ɗiba guda kuma a yi kenan kaga wanda yayi zaka ba zaka ce mai da dalili ba bari mu ji abin da eh, shaykhul muhaddisi ne ce ko imamul muhaddisi yace haddathana musaddad قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه kenan shi Abdullahi bin Zaid ya zuba a abin ga min al-ina'i daga ƙwariya tunda wanda lokaci suna arwallani da ƙwariya mu ko yanzu Allah ya kawo muna buta zuwa gaban Musa abinda Allah zai kawo ba ala yadayhi akan hannu shi fa ghasalahu ma sai wanke su thumma ghasala sannan ya wanke shikenan aw madmada wastanshaka kaga ce thumma ghasala sai ya wa- thumma ghasala sai ya wanke kenan an yi shakka akan kalima ta ghasala an ka ce aw madmada wastanshaka amma ne musan madmada wastanshaka to in ka ce ghasala fammahu ya wanke bakin shi amma galibi da rawasu ba su ya gasa- ga- ga- ghasala fammahu sai dai a ce madmada an gane ko sannan yayi kurkura baki wastanshaka ya shaka min kaffatin wahida daga kamfata guda ففعل ذلك ثلاثا يا ايكتا wannan su uku fa ghasala yadayhi ya wanke hannayensa ila mirfaqaini har zuwa gwiwa hannu mun kace in jinsi guda ne za ta shiga ciki ko ba haka nan bane mun taba bayanin wannan marrataini marrataini so biyu wa masaha bi ra'sihi sai ya shafi kansa an gane ko ma aqbala wa ma adbara wato abin da ya shafi gaba da baya kenan wa ghasala rijlai baya wato gaba da baya kenan wa ghasala rijlaihi ila alka'baini ya wanke kafafuwansa har zuwa ka'baini wato abin nan ido- idon sawu ko sun makala ya ce haka za wudu'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya arwalla shi yasa addini ana gina shi ne akan alibtiba la alibtida abi ba kirkirwa za a yi ba na'am an gane ko amma akwai abin da nafsi ne karara babu ijtihadi cikin shi Allah ya ce wa aqimus salata a tsaye da sallah babu wani ijtihadi wanda zakai ka ce a'a ba sai an yi sallah ba ko ana yi a'a akwai abin da kuma ana ijtihadi nafsi ne yazo mujmal ya ba ku dama wa amruhum shura bainahum idan wata mas'ala ta zo babu nassi karara to tsaya za a iya yin shawara shi yasa idan mun zo sallallahu alaihi wa sallam abu ya zo ai yana yin shawara ko bai yin shawara to na- wahayi bai iso kai bashi labarin abin da za a yi yana iyawa amma ana so a koya muni cewa akwai abubuwan da suna bukatar ijtihadi ya fi kowa hankali ya fi kowa daraja ya fi kowa sanin ya kamata ya fi kowa sanin yadda ya kamata a yi amma waɗansu abubuwa sai anka ce an bar muku li'annal islam salihun li kulli zamanin wa makan akwai abubuwan da shawara ce da irin khibrar da Allah ya ba dan adam da ijtihadi zai yi ina fata ana fahimta ta mutum ne misali wani mas'ala ta zo likita ne zai yin allura sai yanzu ya ce to yanzu wace irin allura za mu yi sai an tsaya an kai an nemo ayat da ta ce ga irin allura da za a yi wani ne tunani na wanda ina fata ana fahimta ta mas'ala ta yaki an zo za a kawo mana hari yanzu sai an tarda majami'an tsaro sai an kawo musu ayat da za su halba ko roket za su dauka ko jirgin sama FM ko F2 ko F3 ɗabi'ar yaƙi abu ne wanda ya karanta ya sani ga irin makamin da kamata aiki da shi aje a yi aiki wa amruhum shura bainahum amma wani sai ya tsaye da mutane kak to sai- ka kawo mai ayar da take sai an halba duzu set ita duka mai shin haka Allah ya kyauta babu mas'ul ra'si marra babu mai bayanin yadda ake shafa kai so daya hadisi na 192 kenan babu na 42 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد كنا شيا اسكينا أن تنبي عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا يا نيمون زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أرو الله فدعا بتور سيتي أكامي تور تور كان إتوا قرية ina fata an fahimci ni ko dan akushi shine taur in an ce thawr bitha ya koma sa to ka gani in kaga taurin baka sani ba gakka ce taura akwai wani icce nan da muka ce da cewa taura ba ita kami tau mimma inna ruwa fatawadda lahum sai musu alwalla fa kafa'a ala yadayhi kafa'a sai ya zuba kenan a wata riwaya sai anka ce fa akfa'ahu sai ya karkata shi kenan amalahu ya karkata wannan akushi ala yadayhi fa ghasalahu ma thalathan sai ya wanke su uku thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sa- ya sanya hannun shi a cikin ƙwarya an gane ko wanda muka ce a yanzu zamanin butawa a bukatar cewa sai ka karkata tunda Nija ita eh, buta ai Nija karkatawa ne za ka yi ba a cewa ka sa hannunka don babu mai sa hannun shi cikin buta in dai ba neman rigima ba ko ba haka ba fa madmada sanin ya kurkure ba kakkace a'a to an ce in an wanke hannu gehe sai an sa hannu sai an sa hannu ciki don haka jama'a za a tatbiqin sunna eh na wanke hannu ana yanzu kuma zan zukur hannu cikin buta ya akhi ya akhi tatbiqin sunna haka na za a tatbiqin sunna famadmada sannan ya kurkure bakinsa wastan shaka ya shaka wastan fara ya shacike salasan ko ya shacike salasan su uku bi salasi gharafatin da kuma diba guda uku diba guda uku min ma'in na ruwa kenan kaga in an ce uku yayi in ya diba ya sa a baka sannan ya shaka sannan ya hacike ɗaya kenan ya diba ya sa a baka ya sa a hanci ya hacike biyu ya diba ya sa ya wuce a hacike salasa gharafatin domin da wannan ɗiba uku zai yi ya kurkura baki ya ɗiba uku ya sa a hanci kaga sun zan nawa shidda mimma in thumma adkhala yadahu fil ina wato na na ruwa kenan na ruwa kamfata uku na ruwa thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ruwa fa ghasala wajhahu thalathan ya wanke huskarsa sau uku thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ƙwarya ko abin arwalla fa ghasala yadayhi ila almirfaqaini marrataini marrataini sai wanke hannayensa zuwa wato gwiwa hannu ko an gane ko so biyu biyu sun adkhala yadahu fil ina sannan sannan hanyunsa a cikin gu- wato ƙwaryar ruwa ko akushin ruwa fa masaha bi ra'sihi ya shafa kansa fa aqbala bi yadayhi wa adbara bihima sannan ya je gaba da hannayensa yadayhi kaga wanda ya nuna hannu bi ake sawa abinda jamhur sun ka tafi akan shi sabanin wanda ka cewa ko dan abin ga guda uku ka dan samu sai ga wani yayi hakan ga wannan suna son su bi mazhabar shafi'iyya ne amma kaga yadayhi haka aqbala bihima wa adbara Na'am.
mun gane ko Na'am.
ثم أدخل يده في الإناء sannan ya sanya ya saka hannunsa a cikin ruwa fa ghasala rijlaihi sannan ya wanke wato abin da kafafuwansa ina fata an fahimce ni. to eh yace wa haddathana Musa qala haddathana Wahib qala masaha ra'sahu marratan ya wanke hannunsa so daya to anan kafin mu je gaba akwai wasu masaloli masu muhimmanci Kan Ah?
sa shi a sau. kansa wajen masahara asawu ya shafi kansa nike son na ce Em, wajen wanke fuska sai ce faƙasala waje hagu shin hannayen shi guda biyu ya ɗauka ko ko guda ya ɗauka ya shafi ko ba haka ba an ce ya wanke fuska da hannu guda wanke fuska ko da hannu biyu kaga wannan eh biyu mujmal yanzu sai an koma wasu hadisi alarama an ce an wanke fuska alarama shi kira aiko da kafa ana iya wanke fuska ga waɗanda bai da hannu mujmal ne na shi yasa waɗansu suna tafiya cewa kawai kana da damar da zaka wanke fuska ko da hannu ɗaya kai haka shikenan buƙatar dai an kai faksidu wujuhakum wasu sun kace a sa hannu biyu ya sha haɗewa na
amma in muka dubi kai da hannu biyu an kai to kenan ma eh, eh, eh, wasu sun kai kiyasin ana iya wato a yi isi wajen fuska shi ma da biyu tunda ya ce fa aqbala bi yadayhi kaga kai hannu biyu to ita ma fuska tana da fadin da ita ma sai an samu ta hannu biyu haka wasu sun ka tafi amma wanda ya da hannu ɗaya ba za mu ce nashi bai ba in dai ya wanke fuskarsa gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan na biyu in kun ka diba ya kawo summa summa wanda yake nuna sai an yi wannan sannan ake yin wannan sai an yi wannan sannan ake yin wannan shi yasa aka yi sabani wajen jeranta gabbai na arwalla da yawa da malamai suna ganin cewa jeranta gabbai na arwalla wajibi na shi yasa in ka keta da wani sai ka dawo kan shi sannan ka dora ko ba ka da bane in kan mance ka ketare tun da jiranta wajibi ta sai ka komo inda wanda ka ketare in arwallar ba- jikinka bai bushe ba sannan ka koma ma'ana yanzu misali wanda ya ketare shaka shaka mahanci sai da ya kai ga kai sai ya tuna to yanzu sai ya dawo ga shaka hanci sannan ya sake cikawa in dai bai bu- jikinsa bai bushe ba in ko jiki ya bushe arwallar tsala lokaci ya tsawo kenan arwallar ta tashi in farilla ta ketare in kuma sunna ce sai sai ya aikata ta amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ya tafi cewa jerantawa ba wajibi ta ba ko da wanne ka fara daidai ne lalle qur'ani ya faɗi siga kuma an faɗi mafi yawancin sigogi amma ya kawo wasu nasoshi da suke nuna manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana sabawa kadiba cikin wani littafi da ake kira al-ikhtiyaratul fiqhiyya na Sheikh Nasiruddin Al-Albani an gane ko akwai ra'ayukan shi da aka tattara akan wannan mas'ala din ina fata an fice ni wasu na taya cewa a jeran tawo tunda ita ya lazimta wancan tun farko na kafin kenan kamar an shafe wancan wadansu kuma suna ganin a'a dukkan su ana iya aiki da su tunda ayyuka ne ba magana bace mun fahimci wannan sai mas'ala ta karshe da ya kamata ku kawo kai yace eh, marratan so daya to shin kai waji ana iya wanki shafa ma kai so uku ko ko da guda ce za a yi tunda shi ga hadisi ya zo ya ce marratan ina fata an fice ni in bu ku manta ba akwai hadisin da ya gabata wanda ya nuna ana yin arwalla dai dai dai akwai wanda ya nuna ana yin biyu biyu akwai wanda ya nuna ana yin uku uku waɗansu malamai suka ce ya halatta kai uku uku cikin hadisi na Usman ko kuma ya halatta kai dai dai dai babu ka da matsala ina fata an fahimce ni tunda shi wancan hadisi ya nuna uku uku bai hidda kai ba waɗansu suka ce a shi wanga hadisin shi ya fitar da kai don haka shi kai guda ne za a yi mishi kankakallin kankan ya za mu yi waɗansu daga cikin malamai suka ce a wani lokacin an yi uku uku an gane ko wani lokacin an ka yi ɗai ɗai ɗai ɗai don haka da haka ba laifi tun da can wani lokaci ya yi ɗai ɗai ɗai ɗai ya yi uku uku wani lokaci an ce uku uku sai ka ɗauke shi a kan ana iya biyu ana iya uku wasu ka ce a'a inda an ka ce talafan kin nan shine wani lokaci in mutum ya shafa tana yiwuwa kan shi bai samu duka ba to sai shi sake ɗauka shi saka shi saka an ba shi dama don an san in kai yi uku duka gaba ɗaya kanka sai ya samu amma dai wangara ayi yayi nauyi ko ba haka ba mu dai abinda muke gani wallahu a'lam kana iya da zahirin nasoshi dai guda guda suke nunawa marratan marratan amma wancan nasi da yazo ya ce salatan salatan bai ce illar ra'as ba kaga cewa kuma ba za a yi maka uku ba nan ma ka uku magana shi yasa mu dai wallahu a'lamu in kai dai dai dai ta yi in kai yi uku uku dama uku ne za ta shahi ta yi da izinin Allah wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na karshe da ya kamata mu dauka eh, mu tsaya ba- mu dauki wannan hadisi na karshe sai mu tsaya babu wudu'ur rajuli ma imratihi wa fadli wudu'il mar'a babu mai bayanin wudu'ur rajuli ma imratihi mutun ya arwalla tare da matarsa ko ba haka nan bane to wannan yana zaman lahiya na ko ba haka nan bane kuma kuma eh ko ba haka nan bane na kuma in tana amarya Eh, ko ko in ta tafi an kai ta gidansu ta aihu ta dawo lokacin nan duk tension ta safka amma ana cikin bilayi yaro wallahi ba ta yi tare kama haka nan bane amma lafazin da ya amfani da shi ba eh lafazin da aka yi amfani da shi baya nuna zaman lafiya mi ma marati tare da matarsa a yanar da zaman lafiya mana amma ba ba zauja a gaske eh a wan- wancan istilahul qur'ani ne wanga istilahul hadisi ne eh istilahul qur'ani da istilahul hadisi ma marati tare da matarsa wa fadl wudu'il mar'a da- da kuma sauran abin da ya saura na arwal- na- na arwallan mace ruwan da ta yi tar- ta yi ragowa abin da ruwan ruwan da ta raga wata wadda'a umar bil hamimi umar ya yi arwalla bil hamim kalima ta alhamim wani lokaci tana nufin aboki masoyi wala yas'alu hamimun hamima alhamim wani lokaci yana nufin ruwan zafi ka ghalil hamim shi yasa hariri yake cewa abin nan walau jarra walau jarra anil hamim wa tawadda'a umar umar ya arwala bil hamim da ruwan zafi wa min baiti nasraniyya da kuma daga gidan nasraniyya mace da take kirista ma'ana nan wuri bai da tasiri in kayi arwalla an gane ko dan kayi arwalla a wani wuri ba a cewa eh, arwallar ka babu ta saboda wuri kaza na kan yi ta sannan kuma na an ce yayi da ruwan zafi amma na san dai tana yiwa in ma saboda ba a samu ruwan da suke mu'tadil ba an gane ko ko kuma yana yiwa yayi ne da ruwan zafi saboda halin sanyi ina fata an fahimce ni ko ba ka nan bane tunda wurin da akwai sanyi ai bai yiwa kace kai arwalla da ruwan sanyi ko ba ka nan bane eh galibi in ba waɗanda Allah ya baba ko a wannan wuri suke suna iya amfani da ruwan sanyi akwai waɗanda haka Allah ya halice su to amma dai abinda zamu ɗauka na bil hamim galibi suna nufin ruwan zafi ana iya arwalla da su ma'ana ɗimama ruwa bai sawar ruwa su canza su zama to najasa shi da abin da yake son ya ce maka ba sani ko mun fahimta ba حديث الذي تسئل أكو حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء ماذا جد ما تاسون كسنشي يتوضؤون سناين أرولا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن منزو صلى الله عليه وآله وسلم جميعا قبادا تو أنن akwai mas'ala ta farko shine da ce fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna maka da kuskure na da aya ta sabka ko ko da manzo ya samu labari abinda suke yi kuskure na da yayi musu bayani shi yasa ce maka fi zamani amma in labari ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ya san ana aikata abu bai hana ba to ya zama to mi taqriri amma sun ka ce in babu wani abu na sirri wanda ya sashi aikata haka saboda lokaci ana son aikata abu in dai haram ne zai hana amma in halatta ne lokaci yana iya hanawa saboda mi saboda wata maslaha babba an so a kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ko ba karan bane amma yemi ya hana kashe munafiki kafiri zunubi ne babu zunubi amma saboda maslahan musulunci li Allah yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu shi yasa kai ka yadda a cutar da kai dan addini ya ci gaba ita ce maslaha kana da'iya ka ce in an taba ka sai ka mai da martani to shi za ka yi ma addini aiki hmm? shi yasa yawan raddi raddi raddi nan sai ya zama to karshe za ka gane wani ba ma addini yake kariya ba shi dai ya kare kanshi ina fata mun ce kai ta raddi duk wanda ya taba ka sai ka mai raddi to yaushe za ka yi ma musulunci aiki akwai wani shugaban kasar America ake tambaye shi me ya sirrin da yasa kai ma America aiki mai yawa kasar America yace saboda wasikun da aka yi na zagi na ban damu da su ba ba na ma duba su ina can ina bacci ina tunanin me zai kai America gaba eh mutanabbi an ce wani sha'iri ya masa zambo sai sa tsammanin su mutanabbi zai masa zambo sai kiya ya ce shi'iri fika la yajri idza fakkartu fika ko ala qadrika ashfaqtu ala sha'iri ba zan yi waƙe zuwa gare ka ba saboda mi saboda in duk kalli darajar ka da darajar ta in ni ma waƙe na ɗaukaka ka idza rumiya al-kilamu idza rumiya al-hidha'u bi wajhi kalbin yaqulu al-kila yaqulu al-kalbu bi ayyi dhanbin udrab ya an ka ɗauki takalmi mai daraja aka jefi kare da shi ai an wulakantar da kare ko sai ta karbe ce jama'a wani irin wani irin laifi ne an kai mun gona kanci a rasa aikin da za a yi nisan giwa kare ta saba yiwa kullum duk wani wanda ya soke ka ce za ka mai da martani a yi karatu Na'am.
karatu shi garaddi mutum na ta cewa abin nan ba haka bane ana ta karatu ana ta gane karatu ba haka nan bane ana ta karatu sai ya kai inda zai yi shuru saboda ilimi zai sa shi ya yi shuru amma an ka tsaya ba shi raddi sai a bata lokaci ba haka nan ake da'awa ba ka in ka gane abin da kake mai kyau ne to kama ita yi wanda ka cewa mai kyau ne barshi wanda ya ce yayi kyau in don Allah ya ce ya kara maka kuzari in ma ba don Allah ce ba kai dai ci gaba da aikin ka haka ake so amma in ka tsaya wanga ya taba ka kai kaza sai su maida ka mahaukaci kamar ma baka da aiki suna kake ma aiki wanga kuma a cikin duk tsarin rayuwa sai ka dauki irin wannan misali mas'ala ta ƙarshe wanda nake so in kawo wasu tana aika hujja da wannan to kaji an ce maza da mata suna arwalla zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce maka to ka gani ashe an ce da maza da mata duk suna iya haduwa to sai kun fahimci wani abu ko cikin alqur'ani akwai abin da ake cewa almuqabala almuqabala lafazi da lafazi suna iya daukan ma'ana saboda muqabalar da an kai musu an ta dilla ihdahuma sai ce mi fatu zakira ihdahuma al-ukhra kaga an ta dilla ce ta bace amma asalin nan abin da yake so ya ce mi ta manta don mi zai bada ma'anar shi da ce fatu zakira domin kishiya ad-dalalu ba at-tadhkiru bane shine al-hidayatu ko kuma a kawo abu lil muqabala to muqabala nan tana zama to muqabalatul mufrad bil mufrad aw al jam'u bil jam'i aw al musanna bil musanna kadi ba cikin al itqan fi ulumil qur'an ko cikin al qur'ani ya kawo wannan da an kace kana ar-rijal wan nisa'u yatawadda'una fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an tare nan yana iya daukar jami'an maza su yi arwalla a samu babban kwano su yi arwalla tare mata su yi arwalla tare magana ta riga ta kare ko kuma a'a kowane miji tare da matarsa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la taqudunna fi millatina kaga suka ce za su fitar da su lokaci guda na kafirai sun kwada musu sun kwada manzanni ga magana wani annabi ya shude ba wani annabi shekaru aru aru amma kowanne annabi mutanen shi tana yau sun gaya mishi wannan kaga qalu la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin asu shi za su fitar da shi ko ba haka nan bane ka gani annabi Musa Fir'auna ya kore shi daga Madiyana daga Misra har ya tayi a Madiyana ko ba haka nan bane ka gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai sun fitar da shi daga Makka إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كما كان بني متنا النبي شعيب سن يبرا ذنا زاسو فتر دشي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا to da annabi shu'aibu da annabi lutu lokacin guda sun kana yi kaga da kafirai an kace sun ce ana nufin kowane annabi mutanensa sun gaya masa haka to nan da an kace kanu ya tawdauna ma'an ana nufin maza da mata ma'ana kowane mutum yana arwalla tare da matarsa ake nufi shi yasa kaka awwal wannan hadisi kace zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana kawo bahu da mata da maza a jera ana arwalla kinan kaga ya halatta masu su su kawo al-ikhtilat a cikin kasashen musulmai na fata ana fahimta ta sai ka fahimci yadda zaka fassara hadisi shi yasa wani lokacin ba wai lafazin hadisin adda matsala ba fahimtar hadisin ka ko ba cikin sharhi kaga abin da ka ruhi ko ko dai wanda tayi mara ka abin shi yasa wani an kace mishi ya halatta mata musulmi maza da musulmi mata su ba juna hannu yace ya halatta an ka ce mi addalili da ce Allah ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u wanda hayaniya ce ko ko krista ya halatta ya aure mace musulma da yahudi ce ya halatta tunda an ce an halatta mu na matan su kenan mu an halatta mu na matan su ma an halatta musu matan mu al fatawa bil maqas da qur'ani ya ce wala tan wala tunkihu al mushrikina hatta yu'minu wanga mafhumukin ya saba mantuqin al qur'ani sannan su mushrikai ne judda yake ahlul kitabi da amma mushrikai ne dan ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kaga mushrikai kuma kai kasu kace a zuwa duki ƴaƴan musulmi a basu kuma Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah ba zai basu iko ba ka dauki ƴar musulmi ka bada ta ga Kirista ko ba Yahude wai ka ce wannan aikin musulunci na saboda kuda da kuɗin kuɗi in kuɗi kuke da kuɗai na Yahudawa ko da Kiristoci ku tai su ba ku amma ku bar tawilin ayoyi kana son ka ba ɗaya kaga Kirista bari bari cewa ai duk gudana da Yesu almasihu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma bauta ma Allah akai aljanna za a tai zuwa da kuɗin ka don Allah Allahu akbar waɗannan fatoyi na hayaniya an saba yin su bai yi ku bari in kuna son ku yi karko na gaske wanda duk bai tsaya ba gaskiya ba wallahi in bai tuba ba wallahi sai ya kasanta duniya da lahira Allah kai mu nuzuri amin Allah biya assalamu alaikum to lokaci ya kai ko ina nan